Hangen dala, hangen dala ba shiga birni ba.
babban roƙona a gare ka da ka rungumi ƙaddara duk abin da ya zo maka ka runguma ka yadda cewa haka Allah iso da kai sai kai yaya ake dodo dodo kyauta ko ba tare da an karɓi sisi a hannun iyayen yara ba a jihar Kano.
To ai ko shi kika kai masa wannan abar da muke magana da ni da ke kika ce i rantse tsakaninsa da girman Allah ya ci zaɓe ba zai rantse miki ba.
waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa duka ta cikin wannan shiri hangen dala. Masu sauraro Assalamu alaikum Ahmad Rabiu Ja'in ne ke farin cikin marabtar juna ta cikin wani sabon shirin siyasa hangen dala. Shirin da kan yi duba kan al'amuran da ka zama motar na ƙiga ci gaban demokuraɗiyyar ƙasar nan. Baya ga baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkatun bakunan su la'akari da sashin nan na talatin da tara na kundin tsarin mulkin ƙasa. Talatar nan talatin ga watan Satumba ita ce jajiberin cikar ƙasar nan shekaru hamsin da tara da samun ‘yancin kai ta hanyar karɓar mulki daga Turawan Ingila, wanda a wancan lokacin aka yi imanin waɗanda suka yi gwagwarmayar ƙwato wa ƙasar ‘yanci sun yi ta ne domin ƙasar ta samu ci gaba, alabashi ta kasance a bar dubawa ga idanun duniya. Amma a kallo na wasu daga cikin ‘yan ƙasar nan na ganin waccan ‘yanci da aka karɓo an karɓo shi ne a daidai lokacin da ƙasar ke tatata bata kai ga tafiya ba balantana ma har a ce an samu mata yanci wani ƙaramin misali shine yadda a yanzu haka ƙananan hukumomin ƙasar nan ke fama da mashasharar tattalin arziki musamman yadda har ya zuwa wannan lokaci ƙananan hukumomin sun gaza samun wancan yanci na ƙashin kansu wanda hakan ya ɗauki hankalin mahankalta masu koke da muryar talaka da ke ganin somin tabin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na nema wa ƙananan hukumomin shakar iskar 'yanci a baya abin a yaba ne duba da yadda al'ummar ƙananan hukumomin ke fama da talauci da kuma yanayin rayuwa a faɗin ƙasar nan. Al'umma da dama dai na zargin an daɗe ana ruwa amma ƙasa tana shanyewa a cikin waɗannan ƙananan hukumomi, wato yadda ake wakacewa tashi da kuɗaɗen ƙananan hukumomin ya wuce gona da iri. Hasali ma ƙananan hukumomin ba sa ganin wani abin a yaba a ƙasa. Illa dai kawai wasu 'yan kuɗaɗe da gwamnonin kan bai wa ƙananan hukumomin wanda ba zai iya isar su kansu da mabiyansu ba. Ko da yake dai a wannan hali da ake ciki wasu sun samu damar magantuwa game da ayyukan da wasu daga cikin shugabannin ƙananan hukumomin ke yi wa al'umma. har ma suna shelanta wa duniya cewar wannan jajircewar ayyuka ta janyo lambar yabo bayan kuma a zahirance wasu na ganin babu ma kuɗin ballantana romansa a baya dai matakin gwamnonin ƙasar nan ya shallake tunanin 'yan ƙasa wajen yadda suke tasarrufi da kuɗaɗen ƙananan hukumominsu idan za a iya tunawa ma dai gwamnonin sun taɓa zuwa ga fadar shugaban ƙasa domin neman wasu kuɗaɗen da za su tallafa wa al'umma amma a wancan lokaci shugaban ƙasa malam muhammadu buhari ya gaya musu cewa babu wani gwamna da za a ƙara baiwa wasu kuɗaɗe har sai ya faɗi ayyukan da ya gudanar da kuɗaɗen da ya karɓa a baya wanda kuma a wannan lokaci aka bayyana cewa wasu daga cikin gwamnonin sun gaza samar da wancan bayani a wannan zango na next level shugaban ƙasar ya ja kunnen gwamnoni kan matakan tsauri da suke shimfiɗe wajen amfani da kuɗaɗen ƙananan hukumomin ta asusun nan na haɗaka wato joint account kawai dai su tabbata sun mika kuɗaɗen ga ƙananan hukumomin Karamin misali a karamar hukumar Kazaure da ke jihar Jigawa a ta bakin shugaban karamar hukumar Honorable Jamilu Uwaisu Muhammad Zaki. Na ganin su a bangaren su wancan yanci fa ya samu domin kuwa da zarar an turo musu kudaden su gwamnan jihar Jigawa Malam Badar Abubakar yake damka musu a hannunsu ba tare da ya taba musu ko sisi ba.
mu a jihar jigawa mun samu canji a wannan tsari da aka kawo amma canjin shine a daga jihar jigawa mai girma gwamnan mu adalin gwamna ne a tun da aka fara wannan tsari na program bai taba taba ko naira daya daga cikin kudaden mu ba asali ma har yanzu bai yaye mu ba domin abin da muka samu sai an turo mana shi wanda muka gaza kuma sai an bamu mu inda muke korafi shine daga federal government gwamnatin tarayya kasancewar kamata a ce da za ta bada kuɗi kai tsaye a ce ta ta duba expenditure na kowace karamar hukuma da ke najeriya kamar tsarin albashi a fensho kudin malaman makaranta waɗanda dai duk nauyin da ke ƙananan hukumomi hakika da sun yi haka to alhamdulahi domin a yanzu haka da nake gaya muku a jihar jigawa ƙananan hukumomin da ba su da nauyi akwai wadda take samun miliyan hamsin da tara miliyan sittin kuma mai girma gwamnati bai taɓa kallon kuɗin kowace lokal gamin ba bayan nan ko kwangila bai taɓa tura wani ya ce ba ciyaman kai ke da dama kai ke da yanci da zaka kashe kuɗinka ba tare da tsangwama ko wani abu ba kuma ba ma ruwansa da mai karamar hukuma ta samu sai dai idan mun kasa kuma mu yi kuka a gunshi ya biya mana bukatunmu mu tsakaninmu da wannan tsari na mai girma gwamna Allah saka masa da alkhairi To sai dai yayin da shugaban karamar hukumar Kazaure Honorable Jamilu Uwaisu Muhammad Zaki ke faɗin son barka kan asusun su a nan jihar Kano. Tsohon darakta a ma'aikatar ƙananan hukumomi Comrade Inuwa Yahaya Darma ya bayyana cewa a baya ƙananan hukumomin na da wancan 'yanci, amma fa ya zuwa yanzu 'yancin na neman saraya ta hanyar gwamnonin jihohi.
to ai ita local government da Allah ya yi ta daman can da ita da yancin ta yi ta kuma da yancin nata ta taho tun daga lokacin ba da nasarai ba da yancin kan kuma don wannan yancin nata ya tabbata ma a kanta tun daga lokacin da nasaran ya zo ya tafi ake ta yin gyare-gyare don adada inganta ta an yi wannan ingantocin ko kuma gyare-gyaren da za a inganta ta din tun daga lokacin mulkin farar hula na su samu da bello har Allah ya kai mu lokacin da aka zo babban gyara da aka mata lokacin mulkin gwamnatin Murtala wanda ake ta da shi da suki local government reform wanda shine da sa local government ko kuma karamar hukuma ta zauna da gindinta ta kuma tsaya da kafafuwanta take tafi da ayyukanta yadda yake amfana wa ainihin al'ummar da ke zaune a wannan ƙananan hukumomi har Allah ya kai mu lokacin da aka taho aka shigo lokacin mulkin janar Babangida wanda shi ma sai da ya kokari ya hoɓɓasa maganin cewa bari i bawa ainihin ƙananan hukumomi wani abu da suke cewa da shi yancin cin gashin kai wato local government autonomy kenan yayi nasara yayi wannan har ubangiji kuma ya kawo mu lokacin da ainihin wannan tsarin da kake magana idawo na na 1999 na wannan sabon tsarin mulki ne mulkin dimokuraɗiyya na farar hula aka taho ana yin wannan mulkin to amma abin mamakin da takaicin shine sai da aka fara wannan mulkin na demokuraɗiyya ne aka gano cewar ainihin gurbin da ya kamata a ce local government tana kansa ba shi take kan nasa ba domin sai da aka fara amfani da wannan tsarin mulkin na 1999 sannan ne muka gano cewa ashe an ɗauki ainihin ƙananan hukumomi ma gaba ɗaya an mallaka wa gwamnoni na jihohi a tarayya maimakon a waye gari a ce matakan gwamnati guda uku muke da su a tarayyar najeriya daga gwamnatin sama da ta jihohi sai kuma ta ƙananan hukumomi ba mu san cikin ikon Allah da aka aka samu kuskure na son zuciya mutanen da suka je suka tsaro nan tsarin mulkin na 1999 su ne suka gyara suka ɗauko ƙaramar hukuma suka miƙa ta a ƙarƙashin mulkin majalisun jihohi da kuma gwamnoni su ma suka yi suka kwace wannan aikin ba to wannan ya daɗa kasa da ƙaramar hukuma ya sa ta zama ba ta da wata rawar da za ta taka ba ta da wani abun da za ta yi hatta sai abin da gwamna ya ce kai ta kai ta kawo yanzu ma gwamna ma ƙaramar hukuma ma ta yi masa masa kaɗan kwamishina ne ma a ƙaramar hukuma ma'aikatar gwamnati zai ce ga abin da ƙananan hukumi guda kaza za su wanda ainihin wannan tsarin da ake tafiya a kai ya saɓawa da tsari na doka ya saɓawa tsari na ainihin tafiyar da mulkin ƙananan hukumi a tarayyar najeriya domin wannan shine jawo yanzu ƙananan hukumomi sun tattaru an mutsitsike su kamar an ci su a cikin wata takarda an miƙa wa gwamna ya karɓa da hannun hagun ya tusa su a cikin aljihunsa amma idan an miƙo amfaninsu daga gwamnatin tarayya kuma sai ya karɓe sai iska hannun dama Comrade Inuwa Yahaya Darma tsohon darakta a ma'aikatar ƙananan hukumomi a nan Kano. To sai dai a kallo irin na cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma sitat a ta bakin shugabanta Malam Isa Garba na ganin wannan badakala babu masu haifar da ita face gwamnonin jihohi.
gwamnatin jiha ita ta fike ta cewa akan waɗannan kuɗaɗe sai zama cewa ana tafiya tasirin yana raguwa har lokacin da ya zama an mayar da ƙananan hukumomi ɗin sun zama tamkar kawai wasu hoto ba su da aiki sai biyan albashi sai ɗan abin da za a ba wa waɗanda su suke shugabantar ƙananan hukumomin da za su sun kume a aljifansu ko kuma wasu da sunan wasu ƙananan ayyuka sai zama talakawa na ƙasa da aka ƙirƙiri ƙananan hukumomi hukumomi domin su ba su da gurin zuwa domin su je su faɗi kukansu ko su faɗi bukatun yankunansu domin a biya bukata kawai abin da gwamnatin jiha ta ga dama shi za ta ce ta yi wa illa iyaka dai wasu 'yan lelen gwamnatin jiha ne ake so su amfana aka ebi wannan aka ba su wannan kwangila suka kuma kawo wannan kaya ciyaman ɗan lokal gamman bai san nawa aka saya ba illa iyaka daga ƙarshe an ba shi takarda ya sa hannu cewa an cire wannan kuma wannan shine ku faruwa ko haka kawai gwamnatin jiha ta kirkiri aiki sai ta ce da ita da ƙananan hukumomi ne amma aikin nan za a yi shi a cikin ƙwaryar uwar jiha ne ba a ƙananan hukumomin ba kuma ma ba lalle shi ne abin da su mutanen da suke wannan karamar hukuma suke bukata ba saboda haka idan al'amarin ya ci gaba da yadda yake tafiya haka babu wani abu da ƙananan hukumomi za su iya tabukawa mutanensu babu wani tasiri da za su yi illa iyaka zai zama wata, wata taska ce da aka ajiye wa masu shugabanci a jiha na su samu kuɗin da za su yafata su iba ba tare da wanda yake da kuɗin ya iya yin magana ba shugaban kungiyar sitat malam isa garba da yake batu ake na kananan hukumomi a nan jihar kano shugaban karamar hukumar nasarawa wannan rabin lamin sani shine shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi na jihar kano wanda ya ce yanzu haka kananan hukumomin sun sami yanci amma dai akwai ragowar wancan talauci da ake magana ina so in amfani da wannan dama da farko na gode wa Allah da ya nuna mana wannan lokaci da Najeriya take cika shekara hamsin da tara da samun mulkin kai ina amfani da wannan dama da ta mai girma shugaban kasa da mai girma gwamna da dukkanin shugabanni wannan wannan lokaci da muka gani kuma muna fata Allah ya nuna mana shekaru masu albarka a nan gaba cikin yadda Allah. To, ina ta magana ƙananan hukumomi babu shakka an samu ci gaba sosai a wayannan lokuta an yi ayyuka masu yawa idan ka bi ƙananan hukumomi kana duba abubuwan da aka yi zaka ga an yi abubuwa masu yawa duk da wannan matsala da ake da ita na rashin yanci. Shi kuma matsala na rashin yanci da mutane suke magana wato ba kuɗi ba ne kawai abin da ƙananan hukumomi suke nema kafin a ce sun sami yancin kansu akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata ƙananan hukumomi su samu sannan ne wannan yanci zai tabbata amma duk da haka alhamdulillah an samu ci gaba an yi ayyuka masu yawa masu daman gaske wanda kusan lokaci ba zai bada dama iya yin bayanin su gaba ɗaya ba.
Wace hanya kake ganin ita za a bi kana hukumomi su sami yancin da ake ganin talaka zai samu abin da ake bukata?
To, kamar yadda kake magana hanyar da za a bi domin a sami yanci shine na farko ko da a yanzu ka ce ka ba ƙananan hukumomi cikakken yanci ka ba su kuɗaɗen su to akwai matsaloli da yawa da za a ga cewa gwara ma yadda ake a yanzu misali akwai kananan hukumomi da yawa da kuɗin da suke da shi ko kuɗin da suke samu a rabar tattalin arzikin ƙasa na yanzu ba zai iya biya musu ma albashi ba balle ma ya iya musu wani aiki kaga wannan babban matsala ce a nan muke kira ga ita gwamnatin tarayya da cewa nauyi ya yi wa kananan hukumomi yawa sosai akwai albashi da ake biya na malaman makaranta wanda wannan albashi kuɗi ne mai yawa kuma gashi yanzu ana ta rigimar cewa sai an yi ƙarin albashi wanda an yi ƙarin albashi din nan kuɗaɗen da kananan hukumomi suke da shi ba zai isa ma su iya biyan albashi ba balle su wani aiki ya kamata a ce ita wato gwamnatin tarayya ta rage wani abu daga cikin wannan nauyi na albashi domin kananan hukumomi ya zamana in ma an samu gashin kan za a iya yin wani abu akwai wato yanayin rabon arziki da ake yi wanda na ji daɗi alhamdulillah da girma shugaban ƙasa ya kafa kwamiti wanda zai duba yadda ake wannan rabon arziki kuma kananan hukumomi gaba ɗaya da gashin shugabanmu na ƙasa wato mr kwalade ya zauna da su wannan kwamiti ana tattaunawa akan yaya za a yi ya zama an haɓaka kuɗin da ƙananan hukumomi suke samu ko kuma a rage nauye-nauyen da ƙananan hukumomi suke samu babu shakka idan aka samu wannan kuma aka zo aka zauna aka yi tsari mai kyau ƙananan hukumomi za su iya samun wadatuwa wanda za su yi ayyuka mai yawa wanda zai amfani al'umma babu shakka idan aka samu wannan kuma aka zo aka zauna aka yi tsari mai kyau ƙananan hukumomi za su iya samun wadatuwa wanda za su yi ayyuka mai yawa wanda zai amfani al'umma talauci ba zai taɓa barin ƙasa ba matukan ƙananan hukumomi ba su da isasshen kuɗi a hannu domin su ne suke yin ayyuka wanda yake kusa da talaka su ne wanda suke ƙananan ayyuka wanda idan jiha da idan gwamnatin tarayya ba zai iya kaiwa kai ba misali gyaran kwalbati misali dan ƙananan gyare-gyare da magudanar ruwa da makamantan irin wannan abubuwa wanda ƙananan hukumomi hukumomi suke yi.
Wani rabin Lamin Sani shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi na jihar Kano, da haka kuma ku zo mu dawo siyasar nan jihar Kano. Inda 'yan siyasa ke ta faman baje kolin hajojinsu farawa da kalaman tsohon SA al'umma Shamsu Kura wakilin talaka ya shigo yana mai nuna hamayyarsa ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje.
To alhamdulillahi ina roƙon mai girma gwamnan jihar Kano ranar Laraba gashi ta zo kuma damar rana ba ta ƙarya kullum ana ta jiran wannan rana ta yanke hukunci to rana nan da jibi da yardar Allah za a yanke hukunci amma babban roƙo na a gare ka da ka rungumi kaddara duk abin da ya zo maka ka runguma ka yadda cewa haka Allah iso da kai wannan abin da aka yi ma tun tenuwa ka ta bayar da ta ƙare da rabon za ka iya wa'annan watannin ka rungumi kaddara ni a shawara ta kar ka tafi wata afin kar ka tafi wata sufurin kwat mutuncinka zai fi tsira a gun al'ummar jihar Kano a matsayinsa na uban mu a siyasa bai kamata a ce a zo a yi wani hukunci kuma ita bare wani ta tafi yana ko ana surute a wani baya ba ba ita muke so ba dole in gode wa gwamnatin tarayya da shugaba Muhammadu Buhari irin yanda suka ce a yi gaskiya a wannan shari'a a bawa mai gaskiya gaskiyarsa to waka ake son shugabanni na kwarai dole in kira da shi Audu Ganduje da ikoyi da mutanen kirki da mutanen kwarai domin ita a siyasa kullum idan ka shuka aikin alkhairi to komai shekara nawa za a yi a duniya aka tuno da kai sai a yi maka addu'a amma an ka shuka sabanin haka duk sanda aka tuno tarihin ka sai a yi Allah wadai tunda shawara kake bashi ta alkhairi me zai hana ka yi masa magana akan ilimi kyauta da hanyoyi da yake yi na titina idan ka je ka samu malamai ka ce musu me aka yi a harkar ilimi ba za su iya gaya maka ba yanzu ina gaya miki fa ga makarantu nan yanzu akwai rabin malamai ke duk suna makarantun firayim private na gwamnati ne kuma an tura su private school suna koyarwa wasu suna samun kuɗi da su amma makarantun gwamnatin yanzu babu isasshen malamai principal principal din yanzu da ake kora su suka dinga ɗaukan malamai na casual suke biyan su da wasu yan kuɗaɗen makaranta amma yanzu gwamnati ta ce ka a karba kuma amma bata samar da wadatattun malamai a makarantun nan ba kin ga tabbatar wannan ilimin da suka yi dodorudo ne a jihar Kano kuma ina so in yi kira ga shi wancan sanata sanatan tsalle-tsalle wanda yake ganin cewa zai zo ya yaudari mutanen Kano to jihar Kano kwalelanka.
Shamsu Kura wakilin talakawa ɗan jam'iyyar PDP Kwankwasiya, amma a kalamai irin na su dattijo Usman Muhammad Gama ɗan jam'iyyar APC, shigowa yana kira ga 'yan siyasa da su haɗa kansu alabashi a samar da ci gaba a dukkanin yankunan kasar nan.
Akwai buƙatar a haɗa kai a samu wani forum da za a rika zama ana tattauna a ga menene buƙatun jihar Kano manufa me jihar Kano take buƙata a samu masana a je a duba duk local government ɗin namu 44 a ga kowace me take da shi kuma me take buƙata ya kasance a rubuta wani kundi wanda za a kira shi Kano Development Plan ya kasance muna da wannan kundin da yake in za a tunkari shugaban ƙasa to za a ce ga abin da al'ummar jihar Kano suke buƙata amma idan muka tafi a wawwatse nan muna ta zargin cewa bangaren yaraba ana ta musu aiki magana ta gaskiya su kansu a haɗe yake mu ko nan ɗaiɗaiku muke in ku kanmu bai haɗu ba to ko da duk ministocin nan duk yan Kano ne ko duk sanatocin nan da rabi na ce gaba ɗayansu yan Kano ne to inda kai yana raba babu shakka ba mai sauraro ka iya cewa wai mai ja hankalin wannan kungiya ta yi wannan nazari abin da yasa saboda an yi shekara hudu muke da shugaban kasa amma muna ganin wancan yankin sun fi mu mora sun fi mu mora ne saboda su suna da haɗin kai shine muke ganin to kada mu sake yin fargajiyaji tunda yanzu abin da ya rage shine ne shekara uku da dan wasu abubuwa to kamata a ce lalle ba ka ajiye bambancin siyasa ko wani makamancin haka ya kasance kanan aka sa gaba jihar Kano tana buƙatar wuta isasshiya jihar Kano tana buƙatar ruwa ya kasance mun samu ruwa isasshe aka yi mana wannan ma kadai mu muna ganin an yi mana wato foundation din da cewa lalle ba shakka jihar Kano to za ta ci gaba kada sai an tafi ne sannan kuma a sake dawowa ana cewa an yi shekara takwas ba a yi komai ba kada mu ga laifin shugaban kasa ya kamata mu ga laifin mu mu da yake ba mu da haɗin kai dattijo Usman Muhammad Gama ɗan jam'iyyar APC a nan Kano. Idan kuwa muka leƙa batun nan na shari'ar da ke wakana tsakanin injiniya Abba Kabir Yusuf da ma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. A ranar Laraba mai zuwa ne dai ake sa ran kotun da ke sauraron ƙararrakin zaben nasu. Karkashin jagorancin mai shari'a Halima Shamaki za ta yanke hukuncin ƙarshe. Idan za a iya tunawa dai bayan dogon zama da kotun ta gudanar tare da karɓar dukkanin hujjoji daga kowane ɓangare. Kotun ta ayyana ranar biyu ga watan Oktoba don yanke hukuncin. Kan haka ne 'yan siyasa irin su Alhaji Jinagoda ɗan jam'iyyar PDP. Shigowa wannan fili yana mai cewa shari'a mace ce da ciki, amma dai ya kamata al'ummar jihar nan su yi wa jam'iyyar PDP addu'a.
To muna roƙon al'ummar jihar Kano, 'yan kishin ƙasa da 'yan kasuwa da mata da matasa da duk wanda yake kishin jihar Kano. In Allah ya kai mu jibi ranar Laraba ta bawa ranar samu, za a yi hukunci. Alfarma Annabi Muhammadu Allah zai tabbatar da gaskiya za a bawa wanda ya ci zabensa tsakani da Allah injiniya Abba Kabir Yusuf da yadda Allah a ci gaba da addu'a a ci gaba da hasbunallahu wa ni'mal wakil a ci gaba da la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim a ci gaba da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina wa'annan alƙalai masu daraja Allah isa su yanke hukunci na gaskiya Allah isa su yi abin da in sun je lahira Allah ya tambaye su za su fito su faɗi abin da suka faɗa sun yi gaskiya al'umma su ta yaba musu Najeriya ta yaba musu jihar Kano ta yaba musu kuma shugabanni ma su yaba musu Allah isa ai gaskiya Allah ya ba su ikon faɗar gaskiya Alhaji wai menene kuke so idan kun karɓi wannan gwamnati ku yi wa al'umma ba ayyukan alkhairi ba to me yasa ba za ku haƙura ba haka ku bawa mai girma gwamnatin ta yana yi wa al'umma wannan ayyuka na alkhairi ito ai abin da yasa muke so saboda shi haƙi kuma har kullum abin da ake so idan mutum ya san bai samu nasara ba ya yadda da kaddara mai kyau da mara kyau domin ita ce cikon imani shine imani da karɓar kaddara mai kyau da mara kyau amma kaddara mara kyau ta same ka kace ba za ka yadda ba to baka cika cikakken mai imani ba to ai ko shi kika kai masa wannan abar da muke magana da ni da ke kika ce i rantse tsakaninsa da girman Allah ya ci zaɓe ba zai rantse miki ba domin shi kansa ya tabbatar da cewa bai ci zaɓe ba ko da su ne a ce a karan farkon nan suka kada mu da ƙuri'a dubu ɗaya cewa za su yi sun ci zaɓe a wasu jihohin ba su yi ba to mu ya zami mu kada su da ƙuri'a dubu ishirin da shida da ɗari shida da sittin da biyar a zo a yi zalunci irin wannan Allah ba zai bar wannan ba kuma a samu wani profesa ya zo ya lalata Kano wannan abin takaici ne abin bakin ciki ne irin wa'annan profesan ne idan suna tafiya zaka ga sun ɓata sunan profesa idan ka tafi in ka yi magana sai mutum ya ce ka ji profesa tabbatar da cewa in an je lahira Allah sai ya tambaye shi dan bai yi abin da ya dace ba bai riƙe amanar da aka bashi ta al'umma ba bai riƙe amana aiki ba wannan abin bakin ciki ne abin takaici Alhajeji na goda ɗan jam'iyyar PDP Kwankwasiya. Mu tsallaka ƙungiyar nan ta APC Media Forum inda a yau sakataren ƙungiyar Nura na Annabi ya shigo yana mai yaba wa gwamnan Kano bisa yadda yake gudanar da ayyukansa a nan Kano.
dangane da wannan tsari da kake na ayyukan alkhairi portfolio kalgamman mai girma gwamna ƙananan hukumomi 44 ko ina ana san barka ana Allah ya saka da alkhairi dangane da wannan ayyuka da kake kuma ina so in yaba wa mai girma gwamna dangane da ayyuka da kake na lungu kalkal karkara salamu alaikum wannan aiki da kake mai girma gwamna ya taba zukatan al'umma jihar Kano wannan shine dalilin da yasa muka ga ya kamata mu zo mu yaba ma mai girma gwamna wannan aiki da kake yi Allah ya saka maka da alkhairi kuma ka ci gaba da waɗannan ayyuka magana aikin lungu lungu kwalkwal da kake ai an ce zaɓar wani bangaren ake a gudanar da aikin ba wai talakawa ake yi wa ina gaya miki portfolio local gamman mutane yanzu sai san barka ake yi ba wata karamar hukuma da mai girma gamna bai shiga an yi lungu kalkal karkara salamu alaikum ba wanda wannan shine ya sa ma yau na shiga wannan kafa domin in gaya mai girma gamna abin da ya kyauta al'umma jihar Kano kuma ina so in gaya maka mai girma gamna wannan tsari da kake na free education maganar ilimi kyauta kuma dole a jihar Kano wannan tsari yayi kyau kuma muna kira ga sauran gwamnoni jihohi talatin da shida su koyi ga mai girma gwamna domin wannan tsari ya shafi dan talaka ne kai tsaye.
Magana ilimi kyauta da kake yi ai al'umma ma sun ga mai girma gwamna ya gaza duba da har yanzu ya faɗa kuma ba a cika ba.
Ina gaya miki makarantu yanzu sai kai yaya ake dodo dodo kyauta ko ba tare da an karɓi sisi a hannun iyayen yara ba a jihar Kano ai wannan tsari da mai girma gwamna yayi sai dai mu ce masa Allah ya saka da kai.
Wace makaranta ce aka fara?
Ai portfolio local government ba firamare ko sakandare da wannan tsarin bai shafe su ba kuma ina so ne godiya ta musamman ga mai girma famanan sakatare na portfolio local government alhaji abba kailani wannan tsari na ayyuka da ake yi ya shafi kananan hukumomi 44 amana da ka rike ta mai girma gamna ya zama wajibi mu yaba ma kuma mai girma gamna da alama wannan mutumin dan amanar ka ne Allah ya saka maka da alkhairi alhaji abba kailani magana haɗin kai da ka ce yayi wa mai girma gwamna da ka gaya al'umma wani haɗin kai ya bashi ai ina so in tabbatar miki mutumin nan shine ya haɗa kan local government 44 na jihar Kano domin jihar Kano ta zauna local government 44 lafiya lo ana gudanar da gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Gandu Ganduje lafiya alhamdulillah.
Nura na annabi ɗan jam'iyyar APC Gandujiya. Mu je ga kalaman Bashir Sanata sakataren ƙungiyar nan ta kwankwasa kawai inda a wannan rana ya shigo yana mai bayyana cewa gwamnatin jihar Kano ta kusa zama tarihi duba da yadda suke fatan jam'iyyar PDP ta samu nasara a gaban kotu.
Bahaushe ya yi gaskiya ya ce duk girman gona tana da kunyar ƙarshe to haƙiƙa muna ji a jikinmu cewar gwamnatin jihar Kano da aka shiga kwanakin da ba halastattu ba ba bisa ƙa'ida ba in Allah ya so da an zo gabar da za su sauka daga mulki saboda zababben gwamna wanda al'umma suka zaba da guminsu da sahalewarsu da yarjewarsu excellency abba gida gida zai karɓi kujerarsa a kotu jibi in Allah ya kai mu iwar haka zancen da muke yanzu a haka muna nan cikin farin ciki a jihar Kano cikin annuri da annashuwa saboda kullum abin da muke gaya wa al'umma shine an sauka daga ci gaban da aka ɗora jihar Kano a kai kuma muna gaya mutane cewar ittaqil da'awatul mazluma fa innahu bainahu wa bainal lahi jabun da haka kullun ta Allah muna ji a jikin mu cewar Allah zai duba mu zai ba mu hakkin wani sai ce a zarbabin me ake a bari mace ta haihu mana kafin ungozo ma ta fara murna talakawa sun yi zabe sun gama wasu yan dakila suka zo suka dawo da hannun agogo baya to da haka in Allah ya so ya yarda yanzu ne lokacin da zamu dara amma ba miƙe kafa zamu ba ko kuma mu ta musu muna zan tattaka a teburin mai shayi a'a mu dage da addu'o'i a wa'annan awannin waɗanda addu'a ita ce za ta tabbatar mana da nasarar mu saboda Allah yana amsa addu'ar wanda aka zalunta kuma babu hijabi babu shamaki da haka mu ba mu da ƙarfi Allah kai ne alƙawiyu kai ne malikal mulki ka dawo mana da hakkin mu Allah ka sanya farin ciki a zukatan al'ummar jihar Kano a jibi'iwar haka yanzu babu fa'ida kana mulki baka jin daɗin mulkin waɗanda kake mulka ba sa jin daɗin mulkin me amfanin haka Bashir sanata abin da ake magana abubuwan da kuka lissafa za ku yi a jihar Kano gashi suna yi to menene sai an yi sauyi tunda dai gashi sun fara ma da free education babu abin da suke yi a ɗauri kashi ko a ɓata igiya me yasa ba za a ci gaba da bawa ƴaƴan talakawa su scholarship suna fita turai suna yin karatu ba me yasa ba za a rinka bawa ƴan gaba da sakandare karatu kyauta ba me yasa a primary da sakandare ma har yanzu ba su gazgata za su yi kyauta ba saboda hukumar iyayen yara sun ce sai an biya permanent secretary sun ce sai an biya head of service ya ce sai an ba da wani abu da haka wannan zancen kanzon kure Bashir Sanata, sakataren kungiyar nan ta kwankwasa kawai.
hangen dala hangen dala ba shiga birni ba A madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Garzo da Khadija Rabiu Indabawa. Dukkanin mu karkashin jagorancin Muzammil Ibrahim ya kasai da ke jagorantar sashen siyasa na wannan gida. Ahmad Rabiu Jayan da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.